الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ايغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau yau nawa ne ga watan safar sha na? sha tara haka ne tabbas sha tara ne yau? sha biyu nawa ne ga watan august kuma yau na august shi babu sabani ko yau sha takwas to sha takwas ga watan biyu duk da wanda ya ce sha bakwai akwai yiwuwar ya zamo sha bakwai saboda akwai saɓani tsakanin lissafin najeriya da na saudi arabia ina fata an gane ran da saudi arabia suke biyu ga wata mummuna ɗaya ga wata ne an gane ko sada su sun ga wata wata yana ashirin da tara mu kuma sultan ya ce watan ya cika talatin a najeriya an fahimci wani abin da kyau ina yi magana a wurin tafsiri satin da abin ya faru ina jimala wani za ku tina a saboda haka yau amma dai muna kan lissafin 18 ga wata tun wancan ranar ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan 8 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatunmu na littafin surna abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya ya kuma zaunar da yankinmu da ƙasarmu lafiya gaba ɗayanta a kafin mu shiga cikin karatu in ba a manta ba mun tsaya ne dai a ƙarshen hadisi na nawa a wancan satin hadisi na takwas za mu tashi hadisi na 69 a babi na 36 haka ne ko insha Allahu kafin haka akwai tambaya wani na cewa a malam mutum ne yake da janaba a tattare da shi lokacin sallah kuma ya yi ya nemi ruwa bai samu ba zai iya taimama ya yi sallah to abin tambaya a nan shi ne a ina ya nemi ruwan a ina ya nemi ruwan mala awal yana jeji ne ko yana gida ko yana mis an gane wannan abin da nake nufi domin akwai waɗanda suke taimama kawai saboda sun nemi ruwa sun rasa ba zan manta ba akwai wanda muna wurin karatu da shi a wurin karatun umdatul ahkam na Sheikh Jafar Allah jikan shi da rahama ran da ya fara bude karatun ma kenan gidan Alhaji Abdullahi Yusuf Fantiya ran da aka zo aka yi sare-sare a wurin karatu aka turo 'yan daba karabar 'yan izala su yi karatu ranar da mu aka buɗe wannan karatu shekara wajen sama da ashirin da ya wuce baya to lokacin da aka tashi a karatun za a yi sallan isha kawai na gauni yana taimama na ce to ga wata sabuwar mazhaba kuma a cikin kwaryan kano a kofar wani baikace za ka yi taimama ko ya nemi ruwa bai samu ba kawai kuma shi ba ya so rasa jam'i na ce a daga cikin dalilan taimama rasa jam'i baya ciki kun fanci wani abin da kyau ba ka taimama kawai don ba ka so ka rasa sallan jam'i kana taimama ne in lokacin sallah zai fita ina fata an gane ko kuma lokacin da ka yanke kauna gaba ɗaya ba za ka samu ruwa ba a inda kake ka tabbatar da kai a tare da kai babu ruwan kuma babu inda za ka samu ka yanke kauna lalle ruwan nan ba zai samu ba to nan ya halatta ka yi taimama ka yi sallah ba wai sai ka jira lokaci ya kusa fita ba kamar yadda wasu malamai ke faɗa da kuma malaman da suka ce kafin ka yi taimama sai in ka tabbatar da saura bai wuce raka'a ɗaya ba ko biyu lokacin sallah ya fita haka za ka yi ta neman ruwa har ma wasu sun iya sai ka yi tafiyan kilomita kaza duka babu amma wani akwai tashaddud a ciki an tsananta da yawa suka ce kawai idan ka yanke kauna ba za ka samu ruwa ba ya halatta ka yi taimama wanda ya fi faruwa ne kuma a jeji yana wahala a cikin gari ina fata an gane ko ba ruwan daɗin ko akwai na rijiya ko akwai na sama akwai na na sayarwa misali ga fiye wata nan naira ashirin ne ko ya ƙara shi ma allah sauwaƙe to a takaice dai wannan kenan abu na biyu abin da ke sa ka yi taimama shine baka da lafiyan da ba za ka yi taɓa ruwa ba an gane ko ya zama larura ce da shari'a za ta karɓa ba haka kawai ba akwai wanda kawai ya ɗan ji dibi ya ce shi zai taimama ban gane ko kun gane ba wannan shi ma kawai wasa ne da addini a kuma in kana maganar sanyi sanyin da ake anan ma bai kai a ce ana jin tsoron taɓa ruwan shi ba irin sanyi namu nan na arewacin najeriya wanda gwanda wani lokaci irin tsananin sanyi kamar jos da su huntuwa misali shi ma an ka kwatanta da kasashen da ake sanyi wannan ba sanyi bane ba ina fata an gane ko da irin sanyin da ake a su egypt nan kurkusa su misra da makamantansu balle kasashen da kuma kankara ma yake sauka to abin da nake so na kai gare shi shine daga cikin dai dalilan da ke sa a yi taimama ya zama rasa ruwan na tabbas ne an gane ko musamman ya ce yana da janaba yana da janaba ba inda zai samu ruwa kuma lokacin sallah ga zai fita ya halatta ya taimama in ya samu ruwa kuma ya wanka a bisa kauli rajihi so abu malik sun tafi akan ci an kai taimama wai wankan ma yayi amma nan magana akwai alaman tambaya akan shi ina fata an gane Allah ya samu dace in dai an rasa ruwa babu laifi a taimama misali kaddara kuna tafiya a mota ko a jirgi tafiya na awanni da yawa sai zanto kila cikin dare kana bacci kai mafarki ya zan janaba ya same ka ina fata an gane to a irin wannan zai wahala ka samu ruwan wanka a cikin jirgi in ba kana executive class ba a ina za ka yi wanka ba zai yi ba ga wanda ya san jirgi ya san haka ne a mota kuma watakila ba ka da iko da motan balle ka ce a tsaya an gane ko to sai zanto tafiyan da ake kafin a kai inda za a kai rana za ta faɗi ba kai la'asar ba ko kuma tafiyan dare ne rana za ta fito baka yi sallah asuba ba a irin wannan yanayin babu laifi a taimama a yi sallah insha Allah ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace na'am za mu tashi babi na 38 hadisi na 69 insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكد malai ce babin da ke magana akan hukuncin yin fitsari filma'i a cikin ruwa arrakid wanda ke tsaye wuri ne wanda baya gudana in an ce rakada ya rukudu rukudan kamar ka'ada ne ya ka'udu qu'udan shine abin da ke tsaye yasa sukan ce da larabci rakadatis safinatu e jirgin ruwa ta tsaya ko ya tsaya tunda a hausa mu jirgin ruwa namiji ne ba mace ba ko amma a larabci jirgin ruwa mace ce ta tsaya amma a hausa kuma ya tsaya to a takaice dai kalmar rakid alwakif abin da ke tsaye wuri daya to a samu ruwa kamar wani kogi wanda ba mai gudana ba wanda yake tsaye wuri daya me hukuncin mutum ya fi tsari a wannan wurin shine za mu ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaci kala haddathana ahmad ibn yunus kala haddathana za'ida fi hadithi hishamin عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك أحمد بن يونس يا بام الأباري أحمد بن يونس كتب الستة دسم في الحديث شي هكا زائدة سنن شي زائدة ابن قدامة شي ما مالما كتب الستة دسم في الحديث شي سيتي في حديث هشام suka ce wannan fi hadithi hishamin dinnan ana nufin an hishamin ina fata an gane ko fi marawa an hishamin domin a ƙa'idar larabci huruful jarri ya nuhu ba'daha ba'dan akan kawo wani kuma ana nufin wani ina fata an gane shi yasa ko da mai baiti yana cewa alhamdulillahi aliyil ahadi thumma salatu lin nabi ahmadi ay thumma salatu ala nabi sai ce lin nabi ahmadi ina fata an gane qur'ani ma zo da irin wannan larabcin in ka duba can ƙarshen al'isra dab da bakin boda in ji malam kabir gombe yawwa ya ce allah ce wa ya khirruna lil azaqani ya bakuna wa ya zuiduhum khushu'a ko wa yakhruna lil azqai ala al azqani ne sai aka ce lil azqani ina fata an gane to nan fi hadisi sha'an fi ma rawa an hishamin daga hisham a shine hisham bin hassan an muhammadin daga muhammadu ibn sirina muhammadu dan sirina kenan an abi hurairata daga abdurrahman bin sakharin addausi babban sahabin nan wanda ya fi kowa ruwayan hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga babban mai gidan kala ya ce alaihi salatu wassalam la ya bulan na ahadukum filma'i da'imi kada ɗayanku ya kuskure ya fi tsari filma'i da'im a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya a da'im alladhi la jiri kenan thumma yaktasilu fihi sannan kuma yayi wanka a cikin shi to sai anan malamai suka ce annabi ya ce la ya bulan na ahadukum kada ɗayanku ya fi tsari filma'id da'im a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya sun mayar tasilu minhu sannan ya yi fitsari ya yi wanka kuma daga wannan ruwan to sai malamai suka ce nan ana nufin an hana mutum ya yi fitsari a cikin ruwa kuma ya shiga ruwan ne ya yi wanka ko kuma an hana ka yi fitsarin a gefe guda kuma an hana wankan janaba a gefe guda a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya ina fata an gane to lafazin hadisin malamai sun kai sun kawo amma shi hadisi kamar ƙur'ani ne idan ya zo da waɗansu kalmomi da suke sun rikitar wani hadisin sai ya fassara shi ina fata an gane sai suka ce anan abu biyu annabi yake hanawa an hana ka kai wan kai fitsari a cikin ruwa wanda yake tsaye wuri ɗaya kuma in kana da janaba an hana ka wankan janaba a cikin irin wannan ruwa ina fata an gane suka ce da maganar tsarki ake to wankan da ake nufi anan wankan janaba an fahimci wannan abin da kyau قال حدثنا مسد مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت حد أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدد ابن مسرحد من تكرن تحديثا شعبايا يتي حدثنا يحيى بن سعيد القطان babban malamin hadisin nan wanda yana cikin masanan aljarhu wa ta'dil wajen makanikancin hadisi Allah ya ba shi baiwa wajen makanikancin hadisi kuma yana cikin malaman da suka ce hadisin da ya hana azumi arfa ranar asabar hadisin bai inganta ba shi wannan ya haya bin sayyid al-qattan yana cikin waɗannan manyan malaman an muhammad bin ajalan daga muhammad dan ajalan muhammad bin ajalan malamai biyar sun fidda hadisin shi muslim abin da ya kasa abu dawud da ainihin tirmizi da nasa'i da ainihin ibn maja hadisin da muka karanta na farkon nan duk wanda ke cikin sanadin hadisin na akwai shi a cikin kutubus sita na jin ban gaya muku ba gaba ɗaya duk rijalu sanadi suna cikin kutubus sita muhammad bin ajalan kala ya ce samitu abi yuhaddisu ya ce na ji babana yana ba da labari babansa shine ajalan almadani haka suke kiran shi ajalan almadani shi kuma suna ce mishi sadukun wato la ba'sa bihi e babu laifi a wurin malaman hadisi ko da ba su ainihin bashi matsayi na can sama bai na tsaka tsakiya yace ya ji baban shi na bada labari daga Abu Hurairah kale yace ya ji annabin rahama alaihi salatu wassalamu yana cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi kaɗayan ku yayi fitsari a ruwan da ke tsaye wuri ɗaya cak wanda baya gudana ba kogi wanda yake tafiya ba wala ya tasilu fihi min aljanaba kaga ya fassara hadisin da ya gabata kenan sannan kare wankan janaba kuma a cikin wannan ruwan wannan hani guda biyu kenan ko to anan sai malamai suka tattauna suka ce idan an hana a fitsari a cikin ruwa wannan mafhum to in aka ce kuma an hana yin wankan janaba a cikin shi to ne yana nuna cewa jikin mutum din najasa ne kusan mun karanta satin da ya wuce ko kaka ce a ba an hana saboda wani jikin mutum najasa bane ba mai janaba din an hana ne karahatu tanzihin ne saboda tsafta ina fata an gane eh saboda musulunci addini ne na me addini ne na tsafta hatta misali a ce mutum ya alwala ina hukuncin mutum na alwala a tare ruwan in ya gama ai tabarruki da shi a ce za a sha ko za a shafa ko za a yi ina fata an gane kusa ana wannan ko musamman anan kasan da wasu kasashe a namu na afirka musamman to malamai suka ce babu wani mutum wanda yake za a ce mutulak wato saki ba kaidi kenan da hausa ana tabarruki da komai ɗin shi in ba manzan Allah ba alaihi salatu wassalam galibi waliyai bayin Allah na gari ana tabarruki da addu'ansu ina fata an gane duk wanda ka san bawan Allah ne na gari babu laifi ka roƙe shi maka addu'a shi yasa sayyidina Umar dan Khattab a lokacin da ake da fari a Madina rashin ruwa ya kira Abbas baffan annabi alaihi salatu wassalam ya ce a lokacin da annabi yana raye muna tawassuli da addu'an shi to yanzu annabi ya rasu baya raye yanzu muna tawassuli da addu'an baffan annabi ina fata an gane daga cikin ahlul baiti saboda shine wanda ya rage babba mai shekaru daga cikin dangin annabi alaihi salatu wassalam aka kira shi kuma aka yi sallar roƙon ruwa ya zo ya addu'a Allah ya saukar da ruwa ina fata an gane to sai suka ce amma shi annabi alaihi salatu wassalam ana tabarruki da komai din shi komai din shi ana neman albarka da shi duk wani abu inda ya shafi annabi alaihi salatu wassalam to komai din shi ana tabarruki da shi shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam kamar da malamai da yawa suka ruwaito cewar an samu hadisin abu juhaifa akwai kuma hadisin ainihin yazid bin sa'ib ya ce ma shi da kanshi bai da lafiya ya ce sai alkhala alkhala da hausa bata da suna yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya hakanan wan mahaifi ko kanin mahaifi ko kanwarsa duk da hausa basu da suna idan ka ce baffa shi wannan fulatanci ne ina fata an gane idan ka ce kawu shi ma fulatanci ne kun fahimci wannan abin da ke duk bahaushen gaskiya ya san wannan abin haka ne shi za ga malam jafar bai amfani da shi yana sai dai ya ce gwan mahaifi ko kanin mahaifi saboda da hausa yake magana ina fata an gane yawa to goggo bangaren uba kenan ko shi ma fulatanci ne goggo kenan in shi yasa an kaje irin su Kano ba su amfani dan sun san ba yaran su bane ba sai dai ka ƙara gaba irin su Katsina Sokoto sau su sun ca kuɗi da Fulani sosai duk da yanzu an samu matsala ko ta Allah dai ne da tsakanin su to saboda haka sai ya ce yar mahaifiya ko kanwa don ya ce khala sai ta ɗauke shi ta kai shirin annabi alhisatu wasalam ta ce gawa ne bai da lafiya ka masa addu'a ya ce annabi sai dafa kai na min addu'a ya sa aka kawo ruwa ya alwala aka tari ruwan ya ce a bani in sha a shafa min take na warki ina fata an gane kamar bai taɓa yin ciwon ba bashir dan musa ya ce ka ji likitan likitoci maulana muftari haka ne ko to saboda haka shi annabi ana tabarruki da komin shi na gaya muku akwai rijiyar da annabi ya yi alwala aka mai da ruwan cikin rijiya har abada ruwan rijiyar kamshi yake kuma duk wanda bai da lafiya ya sha wannan ruwan sai ya warke sai aka kewaye aka sa gate eh ba mai shiga sai da izini ina fata an gane to amma wanda yake ba annabi bane alaihi salatu wassalam akwai wuce gona da iri kuma in ba a yi wasa ba sai ya ja shi zuwa ga shi kanshi a halakar da shi masu bin shi ma kuma su halaka shi yasa dole a dinga taka tsantsan insha Allah wannan duk ana yin su ne saboda kare tauhidin mutane dan ba abin da yake da muhimmanci a rayuwa kamar tauhidi duk abin da ka samu a duniya in ka rasa tauhidi kai hasara addini shine karshen tauhidi shine kashin bayan addini gaba daya Allah ya samu dace mala ce babul wudu'i bi su'uril kalbi babin da ke magana akan akwai a wannan sahabin sayyidina bilal babban ladanin nan ko da abu musa ashari allah kara musu yadda su da sun ba da labari cewa wata ran annabi ya alwala ya sa aka tari wannan ruwan ya basu ya ce ku shafa fiskan ku da shi ku zuba a kirjin ku ya sa ga bilal kullum lafiyan shi galau ina fata an gane alaihi salatu wassalam babu nudu'i bi su'uril kalbi babin da ke magana kan hukuncin alwala da ragowar ruwan da kare sha su'ur shine ragowar ruwa dabba ta sha ruwa ta rage to sunan wannan ruwan suna ce mai su'ur to an ajiye ruwa sai kare zo ya sa baki ya sha wannan ruwan me hukuncin wannan ruwan ya zama mai tsarki ko ya zama najasa wala akwai magana ne me hukuncin ruwan mai tsarki ne ko najasa ne saboda me shi akwai kokari wannan bawan Allah in dai an kawo matsala sai ya sa baki yawwa najasa ne saboda me aka haramta cinsa na'am to in haramta nama ne ai naman kuliya ma haramun ne ko baka sani ba ana ci a sakwato ko haramta cin nama kai tsaye ba shi ke mai da abu na jasa ba kuliya cin ta haramun ne duk da ana ci a kasashen hausawa amma da nassin hadisi duk dabban da take iya farauta da fika da duk dabban da take iya farauta da faratunta haramun ne a cita nassi hadisi annabi ya bada shine raba gardama in kana so ka gane wannan dabban haramun ne ko halal in dai ba a kira sunanta ba a nassi a hadisi ko a aya kama a ce alade kaga shi nassin qur'ani ya haramta shi kaman kaza kaman kaza to sai annabi ce dukkanin dabban da take da fika kuma tana farauta da wannan fikan ta kashe wata dabba da shi to wannan dabban haramun ne a ci kaga zaki ya shiga ciki damusa ta shiga kyanwa ta shiga mage ina fata an gane sannan kaga shahu ya shiga ciki yana farauta da farafin shi ina fata an gane to dukkanin tsuntsun da yake farauta da farafin shi da dukkanin dabban da yake farauta da fika ta kashe wata dabba yar uwarta haramun ne a ci an fahimci wani abin da kyau to shi ne suka ce cin kare haramun ne babu saɓani yanzu muna magana an ajiye ruwa ne ya sa baki a ciki ya matsayin wannan ruwan karen najasa ne ko ba najasa ba ne ba قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan sanadin hadisin mun karanta shi shine hadisin da muka fara da shi ina fata an gane babu bukatar mu ainihin maimaita magana akan rijalu sanadi kale ci tuhuru inayi ahadikum annabi ya ce tsarkin kwanon ɗayanku ai abin da zai sa kwanon ɗayanku ya zamo mai tsarki idza walaga fihil kalbu idan kare ya lallage a ciki ya sa harshensa ya sha ruwa a ciki an yi gusala sab'a mirarin shine a wanke wannan kwanon har sau bakwai ula hunna bi turabin wankin farko a sa ƙasa ina fata an gane ya ce tsuhuru inayi ahadikum tsarkin kwanon ɗayanku idan walaga fihil kalbu idan kare ya lallage a ciki walaga shine yadda yake shan ruwa da harshe ɗin nan shine walaga idan ya lallage a cikinsa an yi kusala sab'a mirarin a wanke hassau bakwai mirar ana maimaitawa kenan a zuba ruwa a wanke a zubar hassau bakwai duk inda kalmar marra ta zo ana nufin maimaita abu an gane ko ce sa da wannan nema malamai suke cewar maganar sakin aure saki uku a lokaci ɗaya din nan daga cikin hujjan malamai suka ce Allah ce a talaku marrata ne duk abin da kalmar marra ta zo ana buƙatar maimaici sai dai ka sake ka ƙara ka sake ka ƙara hassa uku a sai ya bushe mana ya ce wasu sakin ya bushe to mene ne bushewa oh a mala haba ba an awa nawa za a yana yi kuma in aka yi lokacin marka marka ba zai bushewa ba wala bakar an gane ko to kalmar mirar a wanke a zubar a wanke a zubar har sau bakwai kun fahimci wani abin da kyau sai ce ƙula hunna bitrabin wankin farko a sa ƙasa to sai malamai suka ce yanzu wannan ya nuna cewa ya zama najasa kenan kwanon shi yasa aka ce a wanke har sau bakwai shine hikiman kun fahimci magana suka ce in ka ce najasa ne babu najasa da aka ce a wanke ta sau bakwai duk najasa wanki ɗaya ake wacce kuma ta fita haka ne ko ba haka ba suka ce kuma ba inda aka ce a sa ƙasa ma da za a wanke najasa to suka ce wannan su a ganin su malaman malikiya suka ce ana wankin ne ta'abbudan kawai ibada ne annabi ya ce a wanke sau bakwai a wanke sau bakwai an gane ko da kake alwala kake wanki sau uku najasa kake wankewa ba najasa bane ba me yasa kake yi suka ce ta'abbudan kawai ibada ne an ce ne kai sau uku shine kai sau uku ba najasa kake ta wankewa ba har sai ta fita sau uku inda malaman malikiya suka shigo kenan suka ce su suna ga wannan a wanke sau bakwai din ya nuna ba najasa bane ba kawai wanki ne na ibada da kuma tsafta shi yasa ma aka ce a sa ƙasa saboda ƙasa yana kashe bacteria ina fata an gane duk wasu bacteria da suke ciki wannan ƙasan yana kashe shi magana na farko suka ce to ya halatta a saka omo ko sabulu a madadin ƙasa ya halatta bai halatta ba ya halatta saboda me na waye cewa lokacin ba omo wa ya gaya maka akwai sabulu amma ana amfani da ganyen magarya akwai toka ba ce a sa toka ba ba ce a sa ganyen magarya ba kuma akwai sabulu na lokacin a sabun a kalmar sabulu din a larabci ne sabun shine da larabci tun shekara dubbai da suka wuce akwai shi ya danganci kawai wani irin kala ne sabulu alayi halin yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa najasa ne saboda kalmar tuhuru tsarki da annabi ya amfani da shi cewa tuhuru ilahi ahadikum tsarkin kwanon ɗayan ku suka ce tunda an kawo kalma a tuhuru suka ce ana nufin kawai ainihin najasa ne amma na kawo muku shine akwai malaman da musamman malikiya su aure su ba najasa bane ba da wannan ne suke cewa idan ka ce kare najasa ne misali in ka taba shi sai ka wanke hannunka idan ya taba jikinka sai ka wanke kayan sai suka ce idan najasa ne har za a kawo shi a qur'ani suratul kafi a bada labarin shi da shi da wasu mutane guda ina fata kun gane su su bakwai kuma suna ta yawo da najasa kuma a ce wasu bayan Allah na gari da ka ɗauki kissan ashabul kafi ai mutane ne waɗanda yake matasa masu imani da suka yi hijira suka bar cikin gari don su gudu da addininsu amma da karensu kuma suke yawo suka je suka yi bacci shekaru ɗari uku da wani abu wazdadu tis'a shekaru ɗari uku da tara a lissafin kamariya kenan amma lissafin shamsiya shekaru ɗari uku daidai suka yi ina fata an gane mun yi shi a ramadan lokacin tafsiri to sai aka ce waɗannan mutanen da suke yawo da kare inda karen najasa ne Allah zai bar su yawo da shi ina fata an gane sannan kuma suka ce an halatta za mu karanta a gaba insha Allah قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا المؤتمر مؤتمر بن سليمان التيمي أصحاب كتب الستة سنفيد حديث شي يعني ابن سليمان أين تسألك هنا قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن شهيد عن محمد أبو داود يتي وأن حديث هكذا أيوب يفعل السختياني da habib ibn shahid an muhammad daga muhammad bin sirin duk waɗannan su suna cikin kutubu sita insha Allah qala haddathana musaddad qala haddathana al-mu'tamir ya'ani ibn sulaiman at-taymi wa hawwala sanad qala wa haddathana muhammad bin ubaidin muhammad bin ubaidin muslim da abu dawud da an-nasa'i sun fidda hadisin shi qala haddathana hammad bin zaidin jami'an dukkan su an ayyub daga ayyub an muhammadin daga muhammad ibn sirin an abi hurairata bi ma'anahu da ma'anan shi kusan mun karanta a baya ko akwai bi mislihi akwai bi ma'anahu akwai kuma nahawihi in sun ce mislihi da ruwayan lafazin hadisin da ma'anan shi duk iri ɗaya ne in sun ce nahawu kuma ya zanto sun ɗan sha bamban a wasu wurare amma ma'ana iri ɗaya ne in sun ce kuma ma'anahu shine lafazin ba iri ɗaya ba ne entirely amma na ko ma'anan iri ɗaya ne in ka ɗauki zo da yaka lafazin ɗaya ne ma'anan fa duka ɗaya ne shine bi ma'ana hu kenan ina fata an gane gwari gwari ko walam yarfa'ahu amma ba su yi ainihin irtifa'in hadisin ba yace yarfa'ahu shine hadisi marfu'i a ce haddasana haddasana har zuwa kan sahabi sai shi sahabi ya ce annabi ya ce ta ce hadisun marfu'un ina fata an gane in kuma aka ce haddasana haddasana zuwa kan sahabi aka tsaya cak sahabi ya ce kaza shi bai ce annabi ya ce ba sa ce mawquf abin da tsaya akan sahabi kenan ina fata an gane in kuma aka samu tsakanin tabi'i da sahabi an cire tabi'in wani kawai ko tabi'i kai ce annabi ya ce aka cire sahabi sai a ce mursal ina fata an gane wa mursalin minhu sahabi saqat wa qul garibu mara wa rayun faqat inji mai baikuniya alaya wa lam yarfa'ahu su waɗannan da suka ruwaito ba su ce annabi ya ce ba suka ce abu hurera ya ce shine walam yarfa'ahu su biyun nan da ainihin ayyub as-sakhtiyani kenan da muhammad bin sirin shine su biyu walam yarfa'ahu sun tsaye da hadisin ne iyakan abu hurera wa zada a ciki ya ƙara shi abu hurera wa idza walagal hirru idan kuma kyanwa ce ta sa baki a cikin kwano ta sha ruwa gusila marra a wanke kwanon sau ɗaya amma wannan ziyadan bata inganta ba ina fa ku ja layi akan ta malaman hadisi sun ce wannan bata inganta ba daga annabi alaihi salatu wassalam ko da ka ji wani malami ya kawo hadisin bai inganta ba kuma hadisan da za su zo nan gaba za su nuna rashin ingancin wannan ruwayan insha Allah قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان أبان ابن يزيد العطار سنن شكنا أبان ابن يزيد العطار malaman hadisi duk guda biyar ɗin farko sun fidda hadisin shi in banda ibn maja a cikin su shida ibn maja kawai zaka cire qala haddathana qatada ibn da'amata sadusi anna muhammad ibn sirina haddathahu qatada yace muhammad dan sirina ya bashi labari an abi huraira daga abu huraira yace anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabin Allah ya ce idza walagal kalbu fil ina'i idan kare ya tsoma harshen sa a cikin kwano ya sha ruwa faksiluhu sab'a marratin ku wanke wannan kwanon har sau bakwai as-sabi'atu bit turabi na bakwai din a sa kasa kaga can an ce ula hunna ko wankin farko a sa kasa nan kuma aka ce as-sabi'atu na bakwai a sa kasa قال أبو داود أبو داود وأما أبو صالح أما أبو صالح سنش زكوان بن سمان زكوان ميزال وكما زال malaman kutubu sita sun fi da hadisin shi wa abu razin da abu razin sunan shi mas'ud ibn malik mas'ud ibn malik al-khamsa sun fi da hadisin shi a banda ibn majah wal a'raj da kuma a'raj sunan shi abdurrahman ibn hurmuz shine a'raj abdurrahman ibn hurmuz malaman kutubu sita duk su fidda hadisin shi wa sabit da kuma sabit shine sabit ibn iyad ibn al-ahnaf shi kuma tirmizi da ibn maja su kadai da basu fidda hadisin shi ba wa hammam ibn munabbihin da hammam ibn munabbihin kutubu sita wa abu siddi abdurrahman wannan shi majhul malaman hadisi suka ce ba san shi ba abu dawud da tirmizi kadai suka da hadisi daga wajen shi rawahu an abi hurairata sun ruwaito daga abu huraira gaba ɗayansu walam yadhkuru turaba amma cikin ruwayansu babu cewa a wanke da ƙasa amma magana a wanke da ƙasan ta inganta daga wajen waɗansu ruwayoyi insha Allah duk waɗannan rijalu sadan da muke ta karantawa wane da wane da wane musamman masu biya social media ɗaliban ilimi wani abin saboda su ma ake da masu warke littafi a nan wani in ban faɗa ba sai ya bugo min waya wanan nan yau baka ce shine wane ba kala haddathana ahmad bin hanbalin ahmad dan hanbal wanda aka ce ya haddace hadisi miliyan ɗaya shi shi kaɗai ahmad bin hanbal hadisi miliyan malam guda nawa ka haddace malam bakar malam balarabi an haddace dokokin hizba dai ko insha Allah waɗannan malaman akwai wani lafazi da ake cewa inna lillahi ibadan khalaqahum li khidmatil ibadi akwai waɗansu Allah ya halicce su ne kawai su yi duniya hidima zaka ga shi kadai duniya ne irin su Ahmad bin Hanbal kenan ya haddace kuma ya ce sun haddace hadisi fa ba wai sun haddace annabi ya a haddasana haddasana har zuwa kan annabi sun an ce ka haddace hadisi shine haddan hadisi a gunsu da ka ce inna mal amalu bin niyati a ce to waruwaito an umar ka haɗu da umar din ne wa gaya maka dole ka ce haddasana haddasana har zuwa kan umar bin khattab ina fata an gane to za ka san waɗannan mutanen duniyar su ma ba irin tamu bace ba ko ba haka ba Allah ƙara musu albarka to ire-iren waɗannan ne fa sai mutum ya ci tuwo ya koshi ya zo masallaci ya ce duk makareta ne wani kuma sai a yi kabbara haka an halaka aiko قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ابن الحجاج قال حدثنا أبو التياح وانا يا شهر دا إن كان أبو التياح أما سنن يزيد ابن حميد يزيد ابن حميد عن مطرف دا مطرف ابن عبد الله الشخير عن ابن مغفل دا عبد الله بن مغفل يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم amara bi qatlil kilabi annabi yayi umarni da a dinga kashe karnuka duk inda aka ga kare kawai a kashe shi ka san in ka je turai da ka kashe kare ko wanda ka kashe mutum kwarai da gaske a turai ba ka kashe kare a har zanga zanga za a yi an kashe kare Allah kaga an fito kan titi da kwalaye masu kare 'yancin karnuka ina fata an gane to annabi ya umarni da a kashe kare da kashe karnuka alkilab jami'in na alkalbu sun maƙala sai annabi ya ce malahum walaha to karnuka ma me suka yi da aka kashe su a kyale su malahum su mutanen me agare su me ke damun su me tsakanin su da karnukan ma walaha karnukan ma to me suka yi ina fata an gane to wannan lafazin sai nuna cewa ya hana to ya zama hukunci ne da aka shafi kila a farko farkon musulunci ne kenan kila akwai public disturbances suna cikawa mutane angwanni da kara ko ba haka ba shi yasa ya halatta idan kare dame ka da kara ka kai kara a kira mai gida to ko karen kai daina haushi ko ka sai da shi ko ka sa shi a wurin da za ka kulle in ya karan ba zai fita ba e a doka ga barista nan ko ba haka ba duk ko wani makwabcin ka ya dinga sa kiɗa ya hana ka bacci duk kana iya kai kara ke sa a new york city da yake wuri ne na kiɗe-kiɗe sai aka saka doka duk kiɗan da za a saka da wuce sha biyun dare amma idan daren juma'a ne kamar yau ya halatta ma a kwana don gobe asabar ba aiki an gane ko haka gobe asabar babu laifi a kwana na kiɗa don lahadi ma ba aiki coci kuma wanda ga dama ne zai je amma daga daren lahadi monday za a je aiki daga na har zuwa wayewan juma'a kar ko ni kiɗa ya wuce sha biyun dare sai 'yan sanda su kama ka sau ka damu mutane za su tafi aiki da sassafe to mu ba ya kamata a samu dokokin nan ko farakhasa fi kalbi saidi to daga nan annabi sai ya rangwame da ya halatta amma ajiye kare saboda farauta masu zuwa farauta aka musu rangwame su dinga ajiye karnuka wa fi kalbil ganami da kuma karnukan da suke bin dabbobi kiwo ke sa makiyaya suke da karnuka kaga suna bin shanaye ko dabbobi ya halatta saboda mai sada harabun ne ajiye kare in babu dalili duk wanda yake ajiye kare haka kawai babu dalili nassan ya zo cikin hadisi duk aikin lada da ya yi sai an ebe 10% an zubar shine tax na ajiye karen da kai kaga akwai matsala aiko to ladan namu dama nawa ne ko ba haka ba irin wannan zamani wani ibada ma kai da za dinga ebe maka ladanka ce sa ajiye kare in ba kare na larura ba ya halatta ce kana da gareji wurin ajiye motoci ko wani dukiya ya halatta sa karnuka a wurin duk ire-iren waɗannan na kare dukiya babu laifi ce sa muna ba wa masu garejin motoci fatawa su ajiye karnuka makanikai ne ko ko masu irin tirelolinmu da duk wannan babu laifi ko masu manya-manyan stores misali amma haka kawai a gidana yan gongon a gidan gona ya halatta masu kiwon kifi da kaji duka ma dai kada cinye ma kaji kuma yawwa ka ce ni na bata fatawa duk wajen daidai misali hata masu gonakai duka musamman da ake zuwa sata an tara abinci to ire-iren waɗannan ya halatta amma haka kawai kare na gaye da ado haramun ne kun fanci wani abin da kyau musulunci bai yadda da shi ba waƙala kuma duk lokacin da ya haushi ya tsorata wani gaban shi ya faɗi kana da zunubi waɗannan na ajiya na gayu ɗin fa kenan nake nufi wanda ba na wanda shari'a ta halatta ba ina fata an gane haka kawai ya damu mutane cikin anguwa wannan ka akwai matsala waƙala ya ce idan walagal kalbu fil ina'i idan kare ya sanya harshe a cikin ƙwarya faksiluhu saf'a mirarin a wanke wannan ƙwaren har sau bakwai wasami na tu'affiruhu biturab na takwas ɗin kuma a ainihin zuba ƙasa to kaga a can an ce bakwai ko nan kuma aka ce takwas shine malamai suka kai suka kawo suka ce to wankin ƙasan nan da ake ta magana baya cikin lissafi bakwai ɗin nan na ruwa ne zalla shi yasa anan sai aka ce wanki na bakwai ɗin a wanki na takwas a sa ƙasa to sai malamai suka ce a kowane gaba inda ka sa ƙasan ya halatta ko a wanki na ɗaya ne ko a tsakiya ne ko a ƙarshe ne babu laifi amma na ƙasan baya cikin lissafi sai ya zama wanki ya zama guda takwas kenan ko wa haka za ƙala ibn mughaffalin haka dai abdullahi ibn mughaffal ya faɗa malamai sun kai sun kawo akan wannan ƙarin amma rajihin ƙauli babu laifi ya halatta kusan suna faɗa ga waɗanda suke bincike a game da kare babu dabba mai ilimi kamar kare shi sa ga hatta harkar tsaro ake amfani da shi za ka yi mamakin ka zo ka ajiye jaka kare detection akwai kayan laifi a ciki in kana zuwa airport manya-manya ina fata an gane wani lokaci wannan karnukan sun mafi waɗannan kwamfutocin aiki yanzu nan zai detecting kuma kare na iya gane mai laifi suna iya su ajiye shi ya kalle ka suka ga yayi abin nan to wallahi suka maka akwai abubuwan da idan kare yana maka za ka yi mamaki sannan yanzu idan aka zo aka yi laifi aka gudu to za a iya idan wanda ya laifin an san shi in akwai rigan da ya taba sawa a ɗauko a ba wannan karnukan in suka shishuna to duk inda yake za su tracing ne shi in yana daga nan zuwa bauchi in za a bar su a ta tafiya duk inda kamshin sai yake suna iya bi tafiyan kilomitoci masu yawan gaske an gane ko kuma in kana neman best friend shine kare wanda ba zai taba cin amanar mai gidan shi ba kenan kuma ba za haɗa kai da shi a ci amanar ka ba duk wannan bincike ya tabbatar da shi reality kuma ya tabbatar waƙi'i na gaske kun fanci wani abin da kyau shi yasa annabi ya halatta ajiye shi saboda gadi shi yasa da malamai suka zo suna karanta hadisan halaccin ajiye kare saboda gadi sai turawa suke mamaki suka ce annabi na abun tsoro ne abin da mu a yanzu muka gano su fa'idojin kare tuntuni shi ya shekara dubu da ɗari hudu da wuce ka san abin wahayi ne nabiyun bigairil wahayi la ya tasarrafu in ji alfazazi Allah mishi rahama to shi yasa ka'ida da malamai suka ce a game da ire-iren waɗannan abubuwan za ka ga duk abin da musulunci ya ce kaza shi yasa da ya hana ajiye shi a gida ɗin ma saboda ado saboda cutar da makwabta da kuma cutar da baki to amma akwai karan da kuma in aka masa training aka ba shi tarbiyya sai sati bai haushi ba kuma sai ka shigo ya kalle ka ko kula ka ba zai yi ba it depend da irin training ɗin da aka mishi to mu kai kanka baka koshi bane training za ka yi kare kuma ko ba haka ba su can lafiyar su kalau ne shi yasa ko ba haka ba akwai wani abu da ya faru a kasan japan tun wajen 1923 ne ko 25 nake gani an yi wani mutum wanda ke ma'aikaci ne yana da kare karen tun yana dan kwikwiyo yake tare da shi har karen ya girma idan zai tafi aiki daga gida da safe karen zai raka shi a train station kama ce tashan mota inda zai hau mota ya tafi aiki karfe biyar saura karen zai je tsaye a station din yana jiran shaidawu daidai lokacin da jirgin ke zuwa kuma ya sani sannan su ka'ida su a can jirgi baya makara za ga a rubuta jirgi zai zo karfe biyar da minti biyar da sakan goma wallahi malam kuma kana tsaye ga daidai lokacin ga jirgin ya iso an gane ko to wata rana shi wannan mai gidan zai tafi aiki lecturer ne wani professor ne a jami'a har fim aka yi akan wannan abu ya yi ta jiran shi ya yi ta haushi baya so ya tafi tun a gida yake ta rigima kada ya fita ya rasa me yake damun karen haka ya tafi karen ya bi shi yadda suka saba kullum suka je train station karen ya dinga haushi kare ya tafi har ya ce kawai nan zai bata min lokaci me yake damun ka ne ya yi ta haushi ya tafi bai dawo ba ya mutu to karen ya detecting wani abu zai same shi kenan sai gawon shi aka dawo da shi gida to karen sai dai shekara tara kullum sai ya je gunya tsaya da safe zai tafi karfe biyar ya je tsaya na jira ga dawon shi ce dai shekara tara bai daina wannan abun ba an fahimci wani abin da kyau to shi yasa suka ce yasa zaga wani lokaci bature ya dauki kare ya fi kowa akwai amfanin da yake musu ne kun fahimci wani abin da ware da gaske har wil ya mafi mutum ma sai ya ce yana da miliyan goma in na mutu kare na miliyan biyar saura araba musu miliyan biyar yan wahala haushin kuda ba yake ji saboda taimakon da karen ke mishi a rayuwa ya san da yawan da suke kewaye da shi psychopath ne kawai ina fata an gane to shi yasa musulunci ba abin da musulunci bai sa baki a ciki ba sai dai in baka sani ba babu su'udul hirra babin da ke magana akan ragowan abin da mage ta sha mun yi na kare ko yawa wannan ruwan da bai halatta a sha ba bai halatta amfani da shi ba amma kamar irin su imamu zuhuri ya kamata in kawo wannan magana a sufyan a sauri afwan shi yana da fatawar cewar idan aka rasa ruwan alwala kwata-kwata sai ruwan da kare sha rage amma sabar sufyan ya halatta alwala da shi ina fata an gane wanda yana nan cikin littattafai da yawa ko malamai sun yi maganganu a kai amma in akwai wani ruwa bai halatta ba amma ce idan an rasa shi a gunshi akan a yi taimama gwanda a yi alwala da wannan ruwa kun fahimci wannan abin da ke dan a wurin malaman malikiya shi karan karan kanshi ba najasa ba ne ba wanki ne ta'abbudiyan daidai yake da wankin alwala insha Allah babu sirrul hirra babin da ke magana akan ragowar ruwan da mage ta sha shi ma hukuncin shi ɗaya ne da na kare ko ba ɗaya ba ne ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك دغ مالك دان أنس waɗannan yana cikin hadisan da Abu Dawud yake alfahari da su to tsakanin shi da Imam Malik mutum ɗaya ne kawai ina fata an gane daga Abdullah bin Maslamata alƙanabi da aka ce an malikin daga Imam Malik kaga mutum ɗaya ne tsakanin su da Malik to wannan shi daraja ce a wurin shi an ishaqa bin Abdullahi bin Abi Talha عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ما ليتش دقى عبد الله بن مسلمة القعنبي منكرا حديثين شعبايا أم مالك دقى مالك بن أنس babban malamin nan da Allah ba shi baiwan tafsiri da fikihu da hadisi koma imam malik ma ya tara rahmatullahi alai an ishaqa daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha daga humaida ta bintu ubaid bin rifa'a ita wannan humaida bintu ubaid bin rifa'a malamai hudu sun fidda hadisin ta ashabu sunan al-arba'a daga abu dawud abin da ya kasa al-arba'a abu dawud tirmizi na sa ibn majah sannan suna ce mata maqabula ce hadisin ta labas ana karban shi sannan daga kafshata binti ka'ab bin malik ita wannan kafshata malamai sun yi saɓani dangane da ita wasu malamai suka ce sahabiya ce wasu malamai suka ce ba sahabiya ba ce ba an gane ko akwai saɓani kwarai da gaske dangane da kasancewa ta sahabiya wakanar ta kasance ta hata ibn abi da tana karkashin dan abu da wato matar dan abu da ne kenan wasu sun ce sunan shi abdullahi ibn da wasu kuma sun ce sabit ibn ainihin abu da. amma mai aunin ma'abud sharhin abu dawud ɗaya daga cikinsu sha tafiya kan abdullahi ne abdullahi bin abu bin abi qatada ita ma malami hudu sun fidda hadisin ta ita wannan kafsha ashabu sunan al-arba'a ta ce anna aba qatada ta ce lalle abu qatada ya suna abu qatada tal ansari wa zai gaya min ana dan zaka ji ana duk hadisi an abi qatada me sunan shi Allah bakar ka sun koyar da kai don makan tambaye ka kenan malam abu kata da ya sunan shi sunan shi alharis bin rubi'i alharis bin rubi'i suna cikin sahabban da yawanci ba san sunan su ba kawai sai in kiyan su alharis ibn rubi'i ra'un ba'un ainun ya'un ko kuma ra ba allikafa ya ara in kai karatun allo in ba kai ba Allah jikanka da rahama anna ba katadata ce lalle abu katadata al-ansari Allah mishi rahama al-haris bin rabi'i ya halarci duk yaƙoƙin da aka yi da annabi in banda yaƙin badar shi abu katada duk wani yaƙin da annabi je da shi aka je banda yaƙin badar a lokacin shekarun shi bai kai bai na yaro da su da su abdullahi bin umar ya ce abu kata da dakala ya shigo gidanmu kaga ya shigo gidan saboda me dan shi yana aurenta ina fata an gane kamar surkinta ya zo kenan ko ta ce fasabakat lahu wudu'an akwai ruwayan fasakabtu lahu wudu'an ban sa ana ko wanne bane ba fasakabtu ne na kamala to fasakabtu lahu wudu'an sai na zuba masa ruwan alwala shi surkin nawa zai alwala kenan in kuma aka ce fasaka bat lahu wudu'an ya zama wani ne ke bada labari sai ta zuba mishi ruwan alwala kowanne ya zo a cikin hadisi to da ta zuba masa ruwan alwala fa ja'at hirratun sai wata kulya ta taho wata kyanwa fa sharibat minhu sai ta sha ruwan wannan alwala nashi da na zuba mishi shi abu kata da daga kuliyan tana shan wannan ruwan fa asga lahal ina sai ƙara tura mata wannan ƙwaryen da ruwan ke ciki ta ci gaba da sha kagan kai ne bol za ka yi da ita ko kaga sahabbai masu rahama kenan da ga ta zo tana sha tabbatar da kishirwa take ji da wannan za ka gane duk wanda ya azabtar da ɗan adam da yunwa wallahi Allah sai azabtar da shi ɗan adam ka azabtar da shi da yunwa za ka sha mamaki a wurin Allah shi yasa karuwa ce fa kare na jin kishirwa ta ba shi ruwa ya sha Allah gafarta mata annabi ce ta shiga aljanna wata mata ko baiwar Allah waliya ta azabtar da kyanwa da yunwa annabi ce ai tana wuta annabi ce bata bar kyanwan ta tafi ta nemo ba ita bata bata abinci ba ta daure ta har ta mutu da yunwa annabi ce tana cikin wuta akan wannan magen ga kuma karuwa akan kare da ake ta maganar najasa ne ko ba najasa bane ba ta ga kare na jin kishirwa yana ta lasan wuri mai danshi ta ebo ruwa ta bashe sha Allah ce na gafarta miki na sake aljanna karuwa akan wannan karen shi kadai to kaga ashe masu mulki su ji tsoron Allah su azabtar da mutane da yunwa starvation ai bala'i ne ai kasa ba kasan yaki ba ana raba muku abinci na sha faɗa wannan palliative din zalunci ne abinda dan Najeriya ke so a sauƙaƙa mishi yanda zai siya da kanshi ba a buƙatan palliative din gwamnati wasu gwamnoni ma ba sa bayarwa wasu gwamnoni fa ina fata an gane to wallahi tallahi zalunci ne duk kasan daga gwamnati na raba abinci an shiga masifa to abin da zai biyo baya kuma ya zamo Allah ya kiyaye to shine fa asga alhal ina sai ya ainihin mika mata wannan yace ta sha hatta sharibat har sai da ta sha ta koshi ya hakura da alwalan kenan fa inda ruwan zai kare ba zai hana ta ba ya halatta idan kana da ruwa iyakansa kenan kaga wani na jin kishirwa ka bashi sha kai kai taimama ko da dabba ne kuwa ko da dabba ne ka haƙura da alwalan ka ba wa dabban ta sha in ma ko da mutum ba musulmi ba ne bari ma ka ji wani abu kada ka ce arne ne ka san ɗan najeriya ko kirista ne ya halatta yana jin kishirwa na inna na ha shi dan allah malam taimaka min da ruwa kishirwa nake ji jejin nan ba ruwan da zan sha kar ka ce a ni sallah zan yi kafirin banza ba kai koyi da manzan allah ba yanzu wani addini daban kake ba irin na annabi muhammadu ba alaihi salatu wassalam annabi yana bawa ran dan adam daraja har da maran dabbobi ya halatta ka bawa dabba ko kirista ruwa ya sha kai ka hakura ka yi taimama wannan shine irin addinin da annabi ya zo da shi addinin rahama kenan qalat kafshatu sai ita kafsha tace take ba da labari tace far'ani anzuru ilaihi sai shi abukata da ya kula cewa ina ta kallon shi ya zamo ya fahimci tana mamakin abin da yake nan ke sa malamai suka ce ai tana kallon shi nazara ta'ajjubin kallo na mamaki ya an baka ruwa kai alwala kuma kyanwa tana sha kuma ka tura mata ta ta shanye ruwan gaba daya faqala sai shi abu kata da yace a ta'ajabi na yabna ta akhi ya yar dan uwana kina mamakin abin da ne ko kina mamaki kin kawo mai ruwan alwala kyanwa ta zo za ta sha na mika mata kina mamaki ko faƙultu na'am na ce ƙware da gaske ina mamaki faƙala sai ce da ita inda rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala kaga sahabbai kenan addinu ƙala allahu ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laisa bitta muhi ko ba haka ba ke sa addini shine a ce annabi ya ce suka ce duk wanda ya ce annabi ya ce ya yanke maka hujja kun fahimci wani abin da kyau ke sa al'ilmu ما قيل فيه قال حدثنا وما سواه وسواس الشياطين sai ce mata to ga hujja ya ji annabin rahama alaihi salatu wassalam kala ya ce inna ha lallai ita wannan magen laistat bi najasin ai ba najasa bace ba kisa dan ta sa baki ta sha a ciki in ta rage babu laifi ne alwala da shi inna ha sai mata karin bayani kuma yace ita mage kuliya ko kyanwa min tawafina alaikum wa tawafat ai tana cikin ababen da Allah halicce su su dinga shawagi tsakanin ku a cikin gida abokan ku ne abokan zaman ku ne ta haukan gado ta haukan shimfiɗa musamman mage in tare na ma wayo ka shimfiɗa darduma kafin ka zauna ita ta kwanta ita yar gata ce dama to annabi ce inna hamina tawafina alaikum Allah ya halicce su ne su dinga shawagi a cikin gida ina fata an gane bi ma'ana abokan zaman ku ne kamar he kwatanta su da masu hidima a cikin gida su dinga shiga ko ina kar a kyare su kar a kore su ina ga saboda lokaci ne kamata mu tsaya ko abin da mu karanta ne Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah man afuwa sai Allah kai mu wani sati insha Allah abin da na faɗa satin da ya gabata na Sheikh Abdulrahman da zai kawo ziyara an daga zuwan nashi ne sai sati na gaba insha Allah Allah kai mu ta'ala Allah kai mu da rai da lafiya Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم